أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في وجه كراتون littafin askari za mu tashi a kitabun nikah wato littafi da zai mana bayani game da aure a karatunmu na jiya a yi tabaya akan wani guri kan karin bayani inda ake cewa ka kaufi ukubatil mali kaman tsoron ukuban nan ta dukiya ma'ana mutum ne da ya tafi aikin haji to kuɗin da ke gare shi idan ya ce zai ringa sayan abinci in ya sai abinci kan hanya in ya ce zai sai abinci kan hanya wannan kuɗin nashi za su ƙare kuma in yaje can bai san wa zai bashi ba ba zai samu inda zai ci abinci ba zai iya zaman to mashi matsalar ma da zai kai hayya mutu su shine aka ce akan hanya zai iya cin mushi in ya ga mushi sai ya kyale kuɗin nasa ba zai siya ba wannan shine nan kuma wal aqidu aqidu din da ake magana shi ma kaman maki a wannan kai maki maki ake ce masa wanda ana hada shi ne ana cuɗanya shi tsakanin inabi da dabino a maida su su zama ruwa kamar dai irin yadda ake ake haɗa su kunun ayabin nan da sauran su da dino da kwakwa ana haɗa su dai ana musu wani tufuri daban to wannan shi ake nufi da aqid din nan wato shi ne matsi nan yubahu nazaru li iradatin nikahi ya halatta duba da nufin aure idan namiji yana son mace to ya je ya jibi ta amma inda zai duba din tafi da hannu shine zai duba an fahimta kuma shi ma da ilimin sai da sanin iyayenta iyayenta su yi wato su yi mashi izini ya zo ya kalle ta wa kidibatu jama'ati imra'atin sannan ya halatta neman auren jama'a ga mace guda ɗaya mutane su haɗu su je su nemi aurenta amma fa izara kanat ila ahadihim idan kuma ta riga ta karkata zuwa ɗayansu ya zamo shi take so har ma ana magana sa rana to lan yajuzu li ghairihi bi halatta ga wannan sama illa an yarga bal awwal ya dai in wannan na farkon ya kita kuma ya hakura da ita wasahihu zance mafi inganci annahu la yake cewa dai ba a batawa idan an riga an yi auren an riga an yi auren misali kaman ta riga ta karkata da na farkon da kasata da ta karkata da na farkon sai ya zamo cewa ana niyyar sa rana to kawai wani naji ya zo shikenan kawai sai aka aura mashi ita wannan yarinya aka aura mashi ita to shi wannan nabin yayi laifi amma sai dai aka ce walakin la yata'allalu minhu ya je ya nemi afuwarsa ya nemi gafara sai ya fi masa saboda wannan abin da yi fa in aba in ya kiya kuma to alaihi astaghfirullah yana gare shi kawai shi ya nemi gafara Allah subhanahu wataala shi wanda ya aure shi nabin kenan wa ya aqidu bi kulli lafzin ana kulla aure da kowane lafazi ya dillu ala tabi da milki manafi'il bud'i wanda yake nuni a bisa dawwamar da mulkin amfanin nan na tsoka mace. Wal istijabi da kuma amsawa ana so shi ma a yi a yi lafazi na karɓawai shi ne ce wa ya kasil ƙabila ya fi su ga wanda zai amshi auren ya ce ƙabiltu na karɓa na karɓa an gane ko kawai misali waliyin miji waliyin saurayin zai je ga waliyin mijin a ɗaurin auren ma'ana za su haɗu sai ce to na na zo neman auren yarka shi kuma waliyin mace wato ita wannan mace sai ce to na baka auren yata a bisa sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi kuma sai ce to kabiltu na karba an fahimta to idan aka yi wannan sauran addu'o'in da za a yi wannan kawai duk wannan mustahabi ne domin neman fatan zaman lafiya amma wannan dinnan na baka na karba shine daura aure walwali sharɗin sannan kuma wali sharɗi ne ga aure dole sai da shi wa huwa muslimin shi waliyin ana samun musulmi azzakaru namiji alhurru da almukallifu bawa ar-rashidu shiryayye waqti lifa fil azalati sai dai an yi sabani a cikin adalcin waliyin shi dole sai an samu adali dole koko wal ashharu zance dai mafi shahara shi adalci annaha cewa shi adalci shartu kamal sharti ne kawai na kamalan wilaya wato shi wannan walici wahiyar ismani sai dai walicin ya kaskaso biyu akwai nasabun akwai walici na nasaba na nasaba wanda yake na jini kenan wa humu da asabatu shine asabai wato dangin uba su ne suke yin walicin mace ɗin wanda za su zama waliyanta za su bayar da ita fa yuqaddamu aqwahum ta'siban ana fara gabatar da mafi karfin su ta asibanci wato ana fara gabatarwa na farko kaga shine uba dai shi dama shine shi uba zai iya wakilta ko kanansa ko yayansa duk su ne asabai za su iya yi gaba ɗayansu wal abi sannan kuma yana ga uba ijbarul bikir ya tilasta wa budurwa ta auri wani zai iya tilasta mata ya ce wannan za a baki wa in balagat ko da ko ta balaga wasa yidi sagirati haka nan kuma jawara karama wadda bata balaga ba jawara ce an yi aurenta a lokacin da aka yi aurenta bata balaga ba kuma ta fito to ita ma zai iya tilasta mata wa fil anisi kaulani amma a cikin sabagici wato ita ce macen da ta zamo cewa ita wannan matar a wato wannan ta daɗe ba ta aure ba har ta wuce ma a kira ta budurwa dan dai kawai ba ta aure ba ne ba ita ce ake kira sabajin nan ne aka yi sabani wasu suka ce zai iya tilasta mata wasu suka ce abu zai tilasta mata ba ita ma za ta yi furci ne kawai jawa nan ne aka yi sabani wala yamna'uhu subutatu bisa qati aw zina sannan wala yamna'uhu as-subutatu jawara wadda ta zamo jawara amma ba da aure ba shine asubutatu jawara ce amma ba da aure ba aure ce ba ta zama jawara bi saqatin wato ta zama jawara ne da fadowa da ke ko ta fado saman kike ko ta fado saman gado wato sai ya zamo wannan gabanta ya buɗe kamar na jawara haka to auzinan ko kuma zina akai da ita kaga da ke ba aure bane ba ko to wala yamna uhu baya hana shi baya hana uba ya tilasta mata ta auri wani kan zuɗi zikiri kabla da masisi kaman dawowar budurwa ita ma kafin a shafe ta an yi wa budurwa aure da aka yi mata aure to kafin mijin ya shafe ta kawai sai ta dawo gida to ita ma wannan ita ma zai iya tilasta mata wa gairuhu amma waninsa wanda ba uba ba mai tilastawa wanda ba uba ba to bil izini dole sai da izini ga waɗannan gaba ɗayansu idan zai aure da su fil balagati a cikin balagar wato a cikin balagar su ma'ana cikin a cikin balagarsu idan suka isu sun wato sun balaga al'aƙilata kuma sun hankalta to wannan kuma dole sai da izinin su idan ba uba bane ba kenan fa izinul zikri to shine za a faɗa maka to menene izinin budurwa din idan wanda ba uba bane da yazo aure da ita aka ce su matuha shine shurunta lokacin da yazo sai ya ce mata ya kina son wance eh to idan kai shiru to alamun tana so wasayyibu dukun ita kuma zuwa dole ta magana ce i ina son shi wasahihu zance mafi inganci budulanu da aqali alal yatimati shine batawar kulla aure a bisa al yatimati wadda take marainiya a sagirata karama wadda bata balaga ba sai wani waliyin ta yazo kawai ya aurar da ita ba tare da ta balaga ba kuma a bisa tilasta wato za ba ta wannan auren illa an ya kafa alaya sai dai in yana jin tsoro a gare ta yana ganin kaman alamun za ta iya baci shi yasa ya tilasta mata to wannan ba matsala to fa in lijta ma'u kuddima arshadahu fa in lijta ma'u idan waliyan nan na asirci suka haɗu gaba ɗayan su eh gaba ɗayan su ga kanan uba ga yayan uba gaba ɗayan su ne na jini wanda za su yi walici na bangaren uba in suka haɗu to kuddima arshadahu za a fara gabatar wanda ya fi su shugaba fa in istawau idan kuma duk shiryayyu ne fa a hasanuhum za a gabatar wanda ya zamo wanda ya fi su shekaru fa in istawau idan kuma suka daidaitu gaba ɗayansu to aka du jami'an gaba ɗayansu sai su kulla auren kowane zai iya kullawa kowane zai su kulla auren tare fa in aka da adun idan kuma ɗayansu ya kulla kafin sauran su kulla to ma ba shikenan wannan na farkon ya kulli shikenan ka aqadil abadi kaman kullawar wanda yake mafi nisa wato shine kaman a wato li'aji li'aji ga shakiki ga li'aji sai li'aji ya kulla aure to kaga shakiki dole zai haƙura shi kenan kawai sai a shi kenan sai a zartar da auren fa in tanazahu idan kuma suke jayayya gaba ɗaya aka rasa wane ne zai ɗaura auren to fa sulban sai a fara gabatar da wanda yake wato sai a je wajen sarki sarki sai ya ɗaura aure da duk sun yi jayayya abin zai zama rigima sai a sa sarki ya ɗaura auren fa in abala ba'aduhum idan kuma sashen su sashen waliyan sai suka hana aka da gairuhu eh aka da gairuhu to sai wato idan sashen waliyan suka hana a daura auren to aka da gairuhu wani sashen in sun yi da kawai sai su daura auren shikenan kaga ibatul ahqqi kaman wato fakkuwar wanda yake mafi cancanta mafi cancanta a ce ga wanda yake mafi cancanta ya kulla auren to sai aka samu daga cikin asaba aka samu wani kuma shi ma ya zo ya kulla shikenan shi ma ya abun da ya shiri wato shikenan aure ya zartu a haka walau azinat li waliyaini da a ce a azinat ita mace wato nan jawara kenan za a yi magana a kai nan za a yi magana a kan jawara nan an gama ne akan wato wadda take budurwa ce walau aznat li waliyyi da a ce ba jawara za ta yi izini ga waliyai guda biyu su daura mata aure kamar ta ce ta je don kanan babanta ta ce a daura mata aure da wani sai ta je don yayan babanta ta ce kai ma nan in ka samu daura man aure to shikenan ta waje a kullun sai kowane ya daura mata aure jabilan bi akara da akara ba su san wato kowane bai san da ɗayan ya daura auren ba kawai sai aka daura lokaci guda kawai sai aka daura auren to fa in zuhira alaihi idan ya bayyana cewa lalle an daura auren su bidin nan an daura auren lokaci guda qabla al kuma an daura auren kafin a tare da ita wato kafin ya dukuli da ita wajen ila sabiqu sannan kuma sai aka rasa wane ne aka riga daurawa auren wannan ne wanda bai tare da ita ba ko ko wancan daya to tusika sai a bata auren gaba ɗaya to sai a je a nemo na a bashi an fahimta ko sai a je a nemo na a bashi sai a bata auren tsakanin su wa in ulima idan kuma an san wane ne wato ulima an san wane ne ya fara wane ne aka fara ɗaura auren nasa yayin shi ne fara ɗaura auren kamar ya ɗaura da azahar sannan shi kuma kanin ya ɗaura da la'asar to na yayin na da azahar ɗin shi za a kai wa mace shi kenan shi za ta tabbata a wajensa fa inda kada sani idan kuma wannan nabin ya riga ya yi dukuli da ita an gane ko wannan ya ɗaura wato kanin ya ɗaura da la'asar yayin ya ɗaura da da azahar to kaga yayan wanda ya daura shi ne na farko to sai na da la'asar din sai ya zama har an kai mishi matai kafin shi kuma ya zo ya faɗa a jiya kai eh jahilan alhali shi ma na din bai san an daura mata aure da wancan ba shine jahilan din to fatatul awwal to ya tsere ma wannan na farkon tunda dama duk ita ta wakilta su wato shi kenan ita ta tsere ma wannan na farkon sai dai hakuri zai ba shi hakuri kawai shi kenan a tafi haka na'am to alhamdulillah wannan shine walicci wanda yake na nasaba na dangane na jini kenan za mu tashi a wulici na sabab